بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah wanda ya tsaye ta rayuka mu ya ba mu iko da lafiya na ganin wannan dare na Lahadi 28 ga watan Jumada da Ula bayan kira annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yau shekara 1443 wanda ya daidai ɗaya ga watan ɗaya shekara ta 2022 miladiya a wannan majalisi namu na ajin koyon karatun alkur'ani mai girma mai suna ajin malam ya hayayola wanda babban malamin baban abdurrahman muhammad awal adam da aka fi da albani zariya ya asasa allah ya gafarta masu gaba ɗaya taken karatun shi ne alkur'ani mu'ujizar mu'ujizozi wannan kuma shi ne darasi ko kuma zama na goma sha uku bayan inda muka faru daga farko allah ya yi allah ya taimake mu allah ya mana mafaka to kafin mu ci gaba alhamdulillahi da ni bi ni'matihi tatimmu salihat mun gode wa allah a yau din nan hazu awoyi da suka wuce aka bude tashar da malamin ya ci burinta ya yi fatanta kuma ya sa ɗan ba wato albani tv kenan alhamdulahi yanzu haka dinnan an kalla kuma ana na ana kallo kuma za a ci gaba da kallo in allah da har zuwa tashin kiyama insha allah wannan mun ji farin ciki matukar gaske muna matukar farin ciki matukar gaske wato wani abu ne idan mutum ya sa kyakkyawar niyya sai allah ya taimake shi kuma ya dogara ga allah wa mai ya tawakkal ala allah fahuwa hasuna wanda ya dogara ga Allah duk abin da zaka yi ka baiwa Allah gaba daya to Allah ya ce a isan maka to shine Allah ya nuna mana a bayan rasuwar malamin mala ya ce ba wata tasha da yake so ya ga an sa karatun shi a duk duniyar nan sai wata tasha sai ta zaru hadithis salafiyya yace kuma ban ce maka yanzu ba ban ce maka gobe ce insha Allah za ta zo to gashi kuma Allah ya kawo ta alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah ya ji kan malam wallahi mutumin nan ko al'amarinsa sai Allah kawai mu abin da muke mishi addu'a da neman gafara duk abin da ya bari babu abin da ya bushe sai karuwa dan da zai taso ya gan mu misali abin da ake sai ya ce Allah ya muku albarka ku ci gaba alhamdulillah Allah ya ji kammala wannan muna matakar farin ciki da wannan rana alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah ya gafarta wa mana Allah ya mishi rahama wannan albishir ne ga ahlus sunna gaba daya musulmi gaba daya ahlus sunna khassa tasha ce da za ta zo cewa ta mace kuma wannan ba ta wani mutum ba ce a ta darul hadithi salafiya ce wanda malin shi ne jagoranta mu kuma duk mariya ne da duk wani memba wanda ya zuwa ce yana son alheri a wurin gashi na abu da yake alhamdulillah ba wani bane wani sanata ko wani shugaba ko wani gwamna ya dauki nauyin ta a wallahi mu ne nan da kanmu da izinin Allah da taimakon Allah saboda komai yana yiwa da taimakon Allah kar ka dauka wani sai maka wani abu za ka je aikin hajji sai ka ɗauka kai ba ka ma sa rai za ka tafi aikin hajji wai sai wani ya biya ma a awon layi ka dogara da Allah ka gaya wa Allah sai Allah ya maka shi ne abin da malam ya yi Allah ya gafata masa muna gode wa Allah da wannan al'amari sosai sosai malam dama kamar da sunan ajin ne yake ina maimaita waɗannan jawaban ne ajin ya hayayula ni ban san ya hayayula ba sanda nake da wayo ma ban san ana sa shi a rediyo ba wasu malamai nake ji daban karatun mu koyi karatun filin mu koyi karatun alkur'ani amma saboda alherin shi da yake so in dai ka raya sunna ko ka raya ilimi to shi ma zai raya sunanka to muna kyautata masa tan shi ma shi yasa Allah yake ƙara raya sunan shi kuma yake tabbatar da maradinsa Allah ya gafarta wa malam Allah ya ji kan maza mutum ne wanda kuma dama mai so a taimaki al'umma duk abin da zai kawo ci gaba malam ya yi shi iyayensa har ya koma ga Allah gashi kuma yanzu Allah bai kunyata shi ba an ci gaba da yi alhamdulillah wannan makarantar tana da alal akalla mutum 320 akan payroll waɗanda suke ansan albashi tsakanin maza da mata da malamai da masu shara mutum 320 kasan ko ba wasa bane darul hadith salafiya duk wata za a biya su a ciki za su yi bukatunsu ne yau da gobe banda karatun alkur'anin da ake babu wata awa da za ta wuce babu wani one hour sa'a da za ta wuce a rana a cikin 24 nan face an yi wani alkur'ani karatun alkur'ani ko zikiri ko wani alheri a daru hadisi salafiya da haka mala yana nan da sadaka shi jariya muna yi masa addu'a Allah ya gafarta mishi kuma mun gode wa Allah da nuna mana irin wannan rana in Allah ya yarda saura jami'a ku saurare ta ita ma an kare insha Allah very soon mala ya ce dama zami dama filin ma gashi nan tun allah yadda wata ran za ku ga jami'ar albani wacce za ta dinga yin aiki ne tsantsar musulunci kame yadda primary da secondary mu suke wurin maza daban wurin mata daban haka ne wanda yake garin kuma ba ka sani ba ka iya zuwa ka gani gashi nan ga wurin maza a nan ga wurin mata a can ba wani yaro da zai zama tsararre bunsuru irin yadda ake a makarantun arna da makarantun marasa tarbiyya ga namiji ga mace kuma a ce kasu so juna musamman irin wannan zamanin to malam ya ci buri kuma Allah ya tabbatar to haka jami'ar ita ma yaron kai faro tun daga primary secondary bai lalace ba izinin Allah ya zo jami'a da kullun sai an karanta alkur'ani malam ya riga ya tsara manufofinsa kuma mu Allah ya da namu kawai bi da zartarwa da izinin Allah kuma Allah zai taimake mu in Allah ya yarda watan wata rana kamar yadda malam ya ce ana nan za ku ga Albani University of Science and Technology insha Allah da kuma Albani sheik abubakar mahmud gumi university of islamic studies ko kuma legal studies kamar yadda yake faɗi in allah ya za su su ma wannan muna gode wa allah da wannan ni'ima allah ya ji kan malamin allah ya ji kan sauran malamai da sauran musulmi gaba ɗaya mu kuma da muke raye allah ka sa mu cika da imani allah ka karɓa ayyukan mu gaba ɗaya allah ka karɓa ayyukan malamin mu allah ka sa mu gama da duniya lafiya allah ya mana muwafaka assalamu alaikum za mu ci gaba da karatun alkur'ani insha allah kamar yadda aka saba za mu karanta suratul fatiha sannan mu kuma mu karanta surar da za mu karanta yau ita ce suratul qadr inna anzalna hu a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعم أمسى أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن
نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين wasu ba sa sauka kasan ana kara samun mutane baki ko balli akwai shadda akan lamun din ba balli ba ba araba suke ba in an ja balli za a sauka akan lamun aka da mene da shadda balli ko ghayril maghdubi alaihim waladdallin waladdallin غير المغضوب عليهم ولا الضالين to mu karanta gaba da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله في سورة القدر inna anzalnahu za a saurara a karanta su uku sannan a yi bayanin hukunce-hukuncen tajawidi da kusafuran da ake sannan a amsa ko bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا دي إن نون تكي da mimun da shadda akan sai an tsaya kar a wuce kawai da gudu ko ka ce inna anzalnahu a sai an tsaya a wurin gunna daga hanci inna kar mutum ya ce inna ya wuce a inna daga hanci abin yake fitowa an gani inna kar mutum ya ce inna anzalna da yi ba inna da mimun da nuno mimun da nuno duk inda aka gansa alkur'ani kawai a yi musu gunna inda suna da shadda an gani inna anzalnahu nunun ce ba komai a kanta alamar me kenan ita ma gunna kenan ko tunda babu komai a kanta kan mutum ce anzalnahu kai an anzalnahu inna an an saboda nunan din babu komai a kanta an gani anzalnahu kar mutum ce inna anzalnahu eh amma inna an an shi ne gunna ke na al'ikfar an zalina za za kamar zai kawai ba wani karka wahala da kanka kawai tana fita natural fadiyyar yadda kawai za kawai an zalina ba irin zalun ba ce ko da muke ta bayani a kan tambuwa mu da ita wannan muna da ita a yarenmu inna an zalina mu fi fa in muna da ita a yarenmu shi yasa ma yake mana wahala a turance kalmomin da suke da p sai mai da su f ɗin haƙoran ga wannan za su taɓa laɓɓan asalin fa haka taɓa laɓɓan asal fa fa shi yasa a turanci bahaushe ma ya zo galibi bai bambance da f da p people sai ce fiful kawai saboda fa ɗin muna da ita ko fi fi to ba matsala insha Allah kenan fi ita ce f ko fa ko rafin fa ko inna anzalnahu fi lailatul qadr qadr kaga dalil din nan tana cin harufan nan guda biyar kusan kullun sai an faɗi su ko dubujat harufan kalkala kenan ne kalkalan ba a daure siram ka a ce kad kad a a qad qad qad inna anzalnahu fi lailatul qadr in ba kama mata kalkalan ba tsayawa a kan ra'ukun kuma zai baka wahala in ka ce kaddi kaddo kaddo zai taimaka maka wannan ra'un kuma za a kaurara ta kaddo kaddo kaddo ka a ce kaddo a kaddo ra'un din ajita da karfinta kaddo an gane saboda abin da yake bayan ta mai fataha ne kafin wannan dalil din inna anzalnahu fi lailatul qadr qadr ka a ce qadr wadda wama adara ka za a ja madda ja hudu kame da aka saba adi shi ma kalkala ne ko ka a ce ad raka a adi adi adi ba ad raka ba harufa guda biyar uku jet ba a daure su ram a wurin wucewa da karatu ko a wurin tsayawa kamar ulhuwallahu ahad kaka ce ahad ahad duk kaɗan wama adara ka ra rawun din nan za a kaurara ta saboda mai fataha ce ko da mai fataha da mai dhamma duk inda suke ana kaurara su wama adaraka ma lailatul qadr shi ma kaman wancan qadr na farko ne ko Allah ya ce lailatul qadri lailatul qadr tawun dalun din har ila yau kalkala karkace qadri qadri qadri qadri qadri to amma kuma wannan ra'un din ita kuma za a siranta ta ne saboda mai gare ta wasali kasa kasra ba kisra ba kasra wasali kasa to ba za a ce qadimu a kawar ba zai ma yi ba wa ma adraka ma lailatul akon lailatul qadiri qadiri siranta ta qadiri ri ri ri saboda tana da wasali kasa lailatul qadiri khayrun to wannan fa siranta ku kaurarawa kaurarawa da mai fataha da mai dhamma kaurarawa mai kasara kadai ake mene sirantawa da abubuwan da suke iya bijiro mata sai a ce lailatul qadri riri khayrun khayrun za a kaurara ta khayrun mi akwai dhammata ne wawa na guda biyu wawu wawu guda biyu ko sannan akan mimun din akwai mini shadda to za a shigar kenan a gunna khayrun min khayrun min kar mutum ya ce khayrun min alf shahr ka a ya dan tsaya a wurin akwai gunna kenan lailatul qadri khayrun khayrun an gane kaka ce lailatul as-salatu khayrun minan nau ka saura abu amma zaka ji gunna insha Allah in yana kiran sallah as-salatu khayrun minan nawm ko to lailatul qadr khayrun min kar mutum yace khayrun min a khayrun min alf shahr min wannan nunan da me akanta akwai sukun ya fito fili to ba za a yi gunna ba kenan ibhari kenan min alfi kawai kaka ce min alfi a'a ai da ba komai akan shi shine za a yi gunna ko to tunda akwai wani abu kai sai a ce min alfi min a faɗe shi ƙarara min alfi saboda an mai ɗauri to ana faɗin ana nufin karkai gunna karka ce min min alfi shahar alfi shahar to shi ma bahaushe shahar yake cewa galibi a karatunmu na gida shahar me akan haƙul ɗin nan skun to kaga shah shah shahar shahar karka ce shahar an gane ko ba shahar ba shah shah shahar a ɗaure ka'un ɗin nan sannan kuma a ɗaure ra'un aiki biyu ne lailatul qadri khayrun min alf shah shah ba shahar ba in kai shahar kai fataha kenan ko shahar shahar sai yasa ake son karatu a hankali yawwa تنزل الملائكة شما تنزل الملائكة أكل لام غامدا نكو أندني علامة فتحة نتفير سوسا شيني علامة جاكي نكو تنزل الملائكة والروح wannan rawar din za a kaurata ko za a siranta ta za a kaurata war ruhu kaka ce ruhu kadan ka bata karfi war ruhu والروح فيها الفاء من يبياني بإذن تقامتون ينا الذال كو هرشي يتوكر حقورنا ملامين جبا ذا بإذن إتبا مدى إتا bahaushe bai da ita sai dai waɗanda ba su iya magana ba za ka ce bi iznillah zan zo amma wanda bakin su sakayo a hausawa kawai bi iznillah yake cewa gaskiya to bi id id id azza allazina amanu ko bi idni rabbihim wannan rawu nan za ka kaurata ko siranta ta kaurara rabbi karkace rabbihim kawai a'a ra ra bi idni rabbihim rabbihim min mimun da mimun sun haɗu mimun ta biyu sai kaga an mata mene an mata shadda to alamar shi ma za a yi gunna kenan bi idni rabbihim kar mutum ya ce ko bi idni rabbihim min kulli amma ai dan tsaya a wurin alamar gunna ne bi idni rabbihim min kulli am min kulli nuna din ba ta da komai akan ta ko min kulli to dan haka za a yi gunna kenan min kulli amr amr shi ma ba za ka ce am amar ba a mimun ɗin ɗaurariya ce amur amur min kulli amur salamun a kan mimun ɗin na an ga don matani ina suke kallo ɗaya sama ɗaya ƙasa to ba gunna ba kenan za a yi shi ma ƙarar za a faɗi salamun ka a ce salamun inda ya kaga wawu ɗaya ta kalli sama ɗaya ta kalli ƙasa ɗaya ta kalli sama haka yadda suke ɗin to za ka faɗe shi a yadda yake kamar ka ce min alfi to shi ma salamun hiya izhari ke na za mu zo a hankali insha Allah amma yanzu a saba da yadda islahat ɗin ƙur'ani yake yau da gobe sai a zuwa daga ɗaukar sai sai a ce izhari harfan shi ɗaya biyu sai a rike hankali a hankali Allah yadda in ma ka rike wannan kai da kanka aka ce to wasu harfa ne suke biyo bayan irin wannan za ka lissafa da wannan da wannan da wannan Allah yadda to salamun kana yi gunna salamun hiya hatta kaga ga hiya ga hatta ga ha babba ga ha karama in ka ce salamun hiya hatta kai ma ka ha babba kenan salamun hiya hatta yawwa salamun hiya hatta maqo wannan harafin na cikin harfa mene kalkala qutbu jadd ba'un kenan ba za a daure shi ran ba ka a ce mat a sai a ce maqo maqo a dan shafa min kaman fata kadan ka a ce matla'i a mako makola'in fajir kar a ce matla'in fajir abiyi ba kuma ka a ce ɗa ba ɗa ba mene po ko mako mako salamun ya hatta makola'in fajir la'i al'ain makola'i al-fajir ga kalkala shi ma akan jimun din yana da cikin harfin guda biyar qudubu jaddid qafun ra'un ba'un jimun dalun to gashi nan fajr shi ma ba za a daure shi a ce fajr ba a sai dai mene fajr fajr a dan kamar shafa mishi kamar fataha haka fajr ra'un din kuma a kaurara ta saboda mai fataha ne mai bayan ta kafin wannan jimun din ko to a takaice kenan hukunce hukuncen ta da wuri sai mu amsa insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير
من ألف شهر
ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
حتى مطلع الفجر سلام هي حتى سلام هي حتى سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر خير من ألف شهر wasu ba sa cewa kai min gunnan nan da aka faɗi ko lailatul qadri khairun min alf shahr lailatul qadri khairun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر بإذن الذاق بإذن ربهم من كل أمر بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما ليلة القدر karatun yana rabuwa biyu saboda wasu ba sa jan manda da kyau shi ne kawai in ka ce wa ma adara ka to wancan kuma ya daɗe yana wa ma kai kuma ka wuce motarka da sauri ko ai a hankali a dinga jan mandojin ko وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر a'a wasu suna cewa shahar me akan hawan dinnan skun sha sha sha dama da dan wahala gaskiya ko tsakani da Allah sha ba shahar ba ai ba fataha bane ko dauri ne akan shi to sha sha kamar kace sha ko sha lailatul qadri khairun min alfi shahr يوا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها a faɗin shi da kyau ana cewa ruhu kamar hababba bi idni shi ma har yanzu ne ko za azal haka zal bi idni zalim zal azal alladina والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى
a'a ga ha karama ga ha babba sun kusa da kusa salamun hiya aha hatta ha ba mu da ita ne sai mun nemo ko waɗanda ba mu da su nan su za mu dinga ba muhimmanci ha'un kawai ha hiya kenan amma hatta tana makogoro ne to mu ba mu da shi a yaran mu in ka zo ka ce mala haruna kaga ba haushe ba zai bance ka ba mu da shi ko ba kawai yau wato sai mun nema su za a dinga ba muhimmanci salamun hiya hatta yawwa to a maimaita mu ji to a karanta ce a kiyaye sai mutum ya sa ido sosai salamun hiya hatta inda aka ce a kiyaye ana ta cewa a kiyaye to nan ne wurin kiyayewan kawai kamar za ka yi jarabawa ne inda ka fi iyawa ba ka karantawa sai inda ka san baka haddace ne ko baka iya rake wato nan za ka mai da ƙarfi sai ga kaci a can sama insha Allah to shi ne dabara dama ai gyara ne an iya karatun sai dai kawai ɗan gyara rakiyo da gobe da neman albarkar da muke da nasuwa da muke samu ko in ka zo nan sai ka ji kamar ka a tashi ko ba haka bane Allah ya karbi ibadunmu to salamun hiya na'am salamun hiya hatta na'am karbi na amame ta Bismillahirrahmanirrahim.
to bari a karanta aya karanta aya بسم الله الرحمن الرحيم بسم إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بإذن إذ ذل ذل بإذن نعم بإذن سلام هي حتى مطلع الفجر وما أدراك ما ليلة القدر
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر to mu karanta gaba daya بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر حسبكم تو الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم سورة القدر ko ita ce aka fi da surat inna an zalna ko dama ana kiransu ana kiransu sunan sura surori aka kira su da sunan sai a ce tabaraka ko a ce inna an zalna ko a ce suratu alam tara kaifa akan ce musu haka wannan sura ita ce a jerin surori ta 97 ayoyinta kuma guda biyar ne amma tsadansu ba iyaka sura ce makiya makiya kamar da ake ta bayani su ne waɗanda suka sauka aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rayuwa guda biyu ne a garuruwa guda biyu manya-manya da makka da madina waɗannan dai da ake zuwa allah ya je mana su ga suna aya makka shekara goma sha uku madina kuma shekara goma bayan annabta kenan shekara 23 aka yi za mu je yau a karatun nan insha Allah to duk sura da aka saukar lokacin bai tashi daga maka ya koma madina gaba ɗaya da zama ba sai a ce mata mene makkiya almakki almakkiya ko wadda kuma aka saukar bayan ya tashi ya yi hijira ya koma madina kafaran maka sun matsa mai da fitina da bala'i da musiba ya koma madina sai a ce mata mene madaniya yar madina kenan wannan yar maka wannan kuma yar madina an gane to wannan sura makiya ce tun daga maka aka saukar da ita kenan ko ana maka Allah ya taimake mu bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah yake cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr lallai mu muka saukar da shi lallai mun saukar da shi a daren lailatul qadr lallai mu Allah ya ce ni ba sai ya ce mu saboda mene nuna isa da izza an gane ko yace lallai mun saukar da shi ne a cikin daren lailatul kadari a lailatul kadari waye alkur'ani ta ina aka gane sai wata ayar kur'ani ta taimaka an baka ba sai a ce me Allah ya ce shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min huda wal furqan a cikin wata ramadan a wata ayar Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin to cikin laitul kadari Allah ya ce mun saukar da alkur'ani ne a cikin daren laitul kadari an gane sai Allah ya ce wa ma adraka ma laitul kadari me ya sanar da kai game da abin da ake ce laitul kadari ko ka san me laitul kadari nan kuwa an gane saboda Allah ya jawo hankalin mai karatu ko annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ne yake magana da shi ko ka san abin da laitul kadari nan ku take nufi shine wa ma adraka ma laitul kadari shin me ya sanar da kai me ka sani game da lailatul qadr din nan ka san wani abu kuwa mutum sai ce ban sani ba kina a sanar da ni sai Allah ya faɗi falalolin ta ga sanan guda uku sai ce lailatul qadr khairun min alf shahr wannan daren na lailatul qadr ya fi alheri ya fi daraja ya fi falala ka dace a cikinsa kana ibada fiye da kai wata dubu kana bautar Allah daga faduwar rana ran da aka kai azumi azumi aka aka rana ta fadi mutane suka yi bude baki ko idan dare ya shiga lokacin dare ya shiga kenan to in Allah ya taimake ka kai ibada karatun alkur'ani tasbihi sallah Allah ya karba to ya fi wanda ya shekara dubu yana ibada bayan kewa shine khairu min alf shahr an gani darajar litil qadr kenan kaga da mutum yana da wayo sai ya sadaka ya yi kyauta ya yi sallah ya karatun alkur'ani kenan saboda fatan dacewa ko yawwa da za mu gani shi ne allah ya ce to farko kenan in aka yi in wata dubu in karaba goma sha biyu zai baka wurin 83.333 haka gashi na 83.3333 something kamar mutum ya shekara 83 kenan fa yana ibada wata dubu shine shekara 83 da wata uku da sati uku da kwana uku da awa uku da kaza kaza uku 83.3333 in kai divided kamar mutum fai shekara 83 yana aikin lada baya banna mutumin kirki ne to ladan da za a baka kenan in ka dace da daren laitul qadar ita kwaɗe din nan Allah ya taimake mu Allah ya ce to ba nan ba ɗaya kenan yace tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fiha mala'iku za su ta sauka mana in za a yi wani occasion ƙur'ani ya dace da da da yanzu kuma ana iya buga misali don a gane yanzu za a yi wani ɗaurin aure na wani minista ko ɗan majalisa wasu irin motoci ake gani jifa-jifai maka-maka to wannan daren shi kuma ta nazarul mala'ikatu wa ruhu fiha mala'iku ne za su yi ta sassauka kawai malam za su yi ta sassauka za su yi ta sassauka mala'ika jibril kuma yana cikinsu kamar yanzu a ce ne ministoci sun zo sai a ce hadda ma shugaban ƙasa saboda a nuna yawa ne darajar mala'ika jibril saboda shine shugabansu shine ar-ruhu din mala'iku za su yi ta sassauka su ciccika ko'ina saboda wuraren da yawa zariya kano madina ina ne duka su yi ta sassauka saboda ana ta ibada mala shine tanazzul mala'ikatu wa ruhu fiha mala'iku za su yi ta sassauka da mala'ika jibril tare da su a cikin wannan daren amma fa mene bi idni rabbihim da izinin ubangijinsu da umarnin Allah ne suke sauka kakun Allah ya turo su za su zo da mene kenan alheri an gane bi idni rabbihim za su dinga zuwa min kulli amr da dukkan al'amuran da Allah ya tsatsara ya ce su zo da shi me al'amuran a ranar za a rubuta budget annual budget kenan za a rubuta abin da zai faru wannan shekara za a haifuwa ne wane zai mutu wane zai arziki wane zai kaza da an rubuta shi yasa Allah ya rubuta kawai ka sha kurmin ka wallahi sai ya zo ba wanda sai hana to shine tanazzul malaikatu wa ruhu fiha malaiku za su dinga sassauka malam ko ina su cika duniyar nan ga malaika jibril jagoran su a ciki da izinin ubangiji da umarnin Allah za su dinga zuwa da dukkan wani al'amari wanda Allah ya kaddara shine fi hayfraqu kullu amrin hakim a cikin wannan dare ne ake rarraba al'amura da Allah ya hukunta an gane wani zai ka samu kaza wani zai haddace qur'ani wani zai gama makaranta Allah ya rubuta shikenan kawai Allah ka rubuta mana alheri man Allah subhanahu wataala ya ce to abu na uku salamun hiya wannan daren tun daga faduwar rana da aka shiga daren dan dama dare yana shiga ne da rana ta fadi ko to wannan daren aminci ne a cikin shi babu wani shari babu wani tsiya babu wani aljanna sai tasiri hatta matla'il fajr har alfajir ya keto duk abin da kai a daren to alheri ne aminci ne har zuwa mene har alfajir ya keto ma'ana gari ya waye kenan shikenan kuma an kulle sai wanda yake da tsawon kwana wannan alkur'ani ya ba da daralatul qadri daraja kenan ko Allah ya saukar da shi to saukar har mutane su zama confused su ce ya akai a'a saukar da ake nufi Allah ya sa mala'iku sun kwafo ƙur'ani daga lauhul mahafuz inda asalin bayanan gaba ɗaya take asalin a zamanance saba kenan duka bayanan duniya abinda zai faru daga farkon halitta zuwa ƙarshe na cikin lauhul mahafuz Allah ya rubuta to sai Allah sai ya waro alƙur'ani sai aka ɗauko shi daga nan sai aka kawo shi ina sama ta ɗaya wannan sama ta mu next immediate sama wannan a sama'ud duniya kenan wannan sama da ke kanmu nan a wani wuri da ake cewa baitul izza shine Allah ya sa aka ɗauko aka kwafo ƙur'ani ka cokam daga inda yake can cikin tukulluma kowa da kowa sai aka ware shi aka zo aka aje shi a baitul izza a sama ta ɗaya kenan nan duniya to duk lokacin da Allah yake so a yi wahayi sai mala'ikar sai ya gaya min shi kuma mala'ika bi sai ya ɗauko sai ya karanto sai ya karanta wa annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi haka tsaye cikin shekaru nawa ashirin da uku wani a madina wani a makka amma ɗauko ƙur'anin ka cokam kwafi ɗin shi daga can lauhul mahfuz zuwa baitul izza shine aka yi a cikin mene daren lailatul qadr kaji abin da ta samu wannan darajar kenan Allah ya mana muwafaqa Allah ya shige mana gaba wa alaikum salam eh kafin wannan harafi mai dauri yawwa tun da mai fataha ne zo fajir fa'un jimun ra'un to ra'un yanzu mai hukuncinta to ba za a kalli abin da yake bayan ta ba saboda mai ɗauri ne to me yake bayan mai ɗaurin fataha to sai a kawar rata inda kasra ne ko mene sai a siranta ta yawwa jazakallahu khairan za mu zo wal fajir wal layali ashir washafi wal watr wal layli idha yasir okay yasir ne ake da dan bayani akan shi zamu in Allah yadda Allah ya taimake mu na'am haƙura harshe gefen harshe hafatul lisan gefen harshe nan gefen shi haka gefensa gefen ta gefe haka nan sai su taɓa dasa shi na sama buwa buwa gefen harshen ya taɓa ɓangaren dama ko hagu ko kowane in ka taɓa kowane gefe ya yi in ka taɓa da gefen dama ya yi in ka taɓa da gefen hagu ya yi buwa wala dhalin shine ashabu hurufil hijaiyya nutqan kuma yafi kowanne wahala ko larabawa sai sun koya sai sun yi da kyau kuma insha Allah Allah ya taimake mu to anan na'am wa alaikum salam suna da abubuwan su galibin surorin makiya suna magana ne akan tauhidi da aqida zalla sannan ko ba su da tsawo sai kadan kadan makiya kenan galibin su ba su da tsaro in ba waɗanda suka ɗan zama kaɗan ba kamar irin suratu zalzala da makaranta ita madaniya ce to ba su da tsawo galibin su kuma suna magana ne akan zallar tauhidi ba sa magana akan ahkam aure da sauransu ba sa magana kaga nisa'i ma'ida an'am duk madaniya ne bakara da saboda su suna magana lokacin imani ya zauna daram an gane ko amma madaniya qul huwallahu ahad kaga makiya ce tauhidi take magana zalla da aqida Allah ya tabbake mu abin da muka faɗi ne Allah ya ba mu ranar kuskure Allah gafarta mana fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum